أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح القاتم وآله الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا شابي قوة رمضان na shekarar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda hakan ya daidai da sha uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu za mu tashi daga inda muka tsaya cikin fassar littafin Allah gwargwadon fahimta malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كنا هن بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa cikin jerin bayanai da ake yi game da Yahudawa da yadda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su shine Allah yake bada hikaya haka wa qalu Yahudawa suka gaya wa manzon Allah a babin iskilanci da istizai suka ce mashi qulubuna gul ai mu zukatan mu suna arihe ne a lullube suke da wani marfi wanda yake ba mu gane abin da kake faɗa kwata kwata duk iya wa'azin da zaka yi ba abin da muke ganewa amma sun faɗi wannan ne a matsayin izgilanci da kuma ba'a da shakiyanci suka ce qulubuna gulu sai Allah tabaraka wata'ala ya ce a'a ba haka bane bal la'anahumullahu bi kufrihim a'a ba rihi ke ga zakatan nasu ba Allah ne ya nisanta su daga rahamar shi ta sanadiyar kafircin da suka kudurce a ransu dama ba su niyyar imani bane shi yasa duk abin da za su faɗa duk abin da manzon Allah zai faɗa ba zai shiga zuciyarsu ba Allah ne ya nisanta su daga rahama saboda kafircin da suke kudirce a ransu da sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa qalilan ma yu'minun to wannan fa qalilan ma yu'minun malaman tafsiri sun mai fassara wadan kala uku akwai akwai dai sun ce wannan karanta din wato ma'anarta shine al-istib'ad nisanta fa qalilan ma yu'minun Yahudawa su yi imani wani abu ne wanda yake mai nisa ba zai yi wanda wahala. Wasu malaman sun ce shine ma'anar kalilan din ma'ana mustab'adun abu ne wanda aka nisantar da shi da hankali da wahala hakan ta faru. Wasu malaman suka ce kuma ita killa din karanta akan abatta akan babinta. To su ma masu wannan suna da fassara kala biyu. Ko dai fa qalilan ma yu'minun yadda Yahudawa suke imani kaɗan ne ƙwarai da gaske ba su da yawa. Kamar irin Abdullahi bin Salam da irin su Ka'ab al-Ahbar da sahabbansu su waɗannan a zamanin manzo Allah su zo su musulunta. Sai kuma a yanzu ana samu kaɗan kaɗan to shine fa qalilan ma yu'min. Wasu kuma sun ce a'a ita ƙilla ɗin karantar zuwa ga zamanin imanin nasu ne. ma'ana fa qalilan ma yu'minun iya zamanin da yahudawa ke imani an gane ko to kadan ne ko sun yi imanin za su dawo su kafir sai ba sa dadewa cikin imani kamar yadda ya shahara cewa sun yi imani da annabi Musa suka kafir sai mashi suka yi wasu daga cikin suka zamani da annabi Isa suka imani da shi sai kashi ma sai kafir sai mashi kaga yanzu iya zamanin da suke zama cikin imani kadan ne a wannan fassarar kuma kowace akwai ayoyi wanda suke da alaka da haka kaga dai akwai inda Allah ta'ala yake cewa wa qala ta'ifatu min ahli alkitab aminu billati unzila ala alladhina amanu wa tahannaha wa kfuru akhirah wasu daga cikin yahudawa ne suka yi mitin tsakanin suka ce ya zaya a roƙi musulmi to a samu wasu jama'a daga cikin mu a shirya plan da tsari su je su karɓi musulunci wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan su karɓa da safe za su karɓi musulunci da da yamma ta yi sai su dawo su bar addini idan suka yi haka to muna fatan zamu zamu zamu yi gayya kenan daga cikin su wasu za su yi to saboda mu ahlul kitabi ne muna da ilimi su kuma wadansu ba su da ilimi to za su ce ba abinda ya hidda mu sai dan mun gano addinin ƙarya ne tun daga shi da abin yadda da shi to amma dai Allah ya ba su yi fa haka kuma gashi a basin wannan ga ayan nan ta cikin suratul nisa innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru sun fasdalin kufar dukkan yahuda ake magana sun yi imani da annabi musa kuma suka kafirce mashi ba su zama cikin imani sun yi imani da annabi isa kuma suka kafirce mashi sun suka kara kuma kafircewa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abinda wannan aya take gwadawa dangane da yahudawa to kamar yadda muka saba gabatar da bayanai a wannan saukar da muka dawo mun alƙawaranta duba na biyu akan ayoyi idan sun yi magana kan wasu al'amura ba kuma da ra'ayin kanmu ba sai dai ra'ayin malamai da suke cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab idan ayar qur'ani ke magana to ba maganar wai ta sauka kan wani ko kan wani ake ba a'a yadda lafazin ya nuna kowa zai iya hawa kan shanu wato abinda nake so in gwada mana idan ka zo wajen wajen karatu sawa'un wajen tafsiri ne wajen wani wa'azi ne makaranta ce to yanayin yadda zuciyar ka take gwargwadon abin da za ka samu irin yanayin niyyar da ka zo da ita a ranka gwargwadon fa'idan ka da za ka yi irin itikadin da ka zo da shi gwargwadon farnar da za ka samu ya ƙarshe wa cikin da kai kisa a radiyallahu anhu yake cewa ka zama itikadi ka bar intikadi idan ka ji ana magana kan wasu al'amuran da ban gane ba ka kudurta da inda ka dace manyan shugabanni ne suka faɗi magana to ka kudurta cewa kan gaskiya suke kai ne ban gane abin da suke nihi ba kar kai masu na ka ce ai kan bata suke da sauransu kar kai haka in ka haka kai za ka bace ba ku sani al-imamu abu hanifa al'imamu shafi'i ba abu hanifa yana cewa duk lokacin da muka zo tattaunawa da wani malami ta ilimi to ni na fi sha'awar gaskiya ta fito daga bakinsa fiye da ni sahabbai suka ce me yasa haka tunda idan idan gaskiya ta fito daga bakin shi kamar ya ya kada kake nan ba yace yi saboda idan gaskiya ta zo a bakina dama abu ne wanda na sani tintini ba abin da na kulle shi na ilimi idan ku a'a shi ne ya faɗi wasu abubuwan suka warware nawa to yanzu na samu ƙaruwar ilimi ke kaga wannan malamai kenan na Allah ko malamai na Allah tunda in za a yi muƙabala ta ilimi ba ta son zuciya irin ta yanzu ba yadda kowa ya zo da zakasta da abubuwan da ke ciki su kawai kare su ma zai yi ba maganar a auna hujjar wani da tashi ba wace tafi wani a shi kawai ko wata wata hanya ya yi kayi kawai kamar ɗan risali ya yi kayi kawai ba magana ko kan gaskiya ba ko ba kan gaskiya ba tsakani da Allah dole mutum ya ya tsarkake niyya wajen wajen al'amura bari mu ba mu wani misali kan mu ci gaba a cikin suratu yusuf annabi yusuf lokacin da ya shiga gidan yari ya shiga da wasu samari guda biyu ko to ɗaya daga cikin su da ba sai yana ganin annabi yusuf ya kudurta mutumin kirki shine mai shayar da sarki ɗayan kuma yana yi wa kallon yana kallon annabi yusuf kallo irin irin na raini shine mai siyar da sarki annabi yusuf ya fara fassara mafarki to shi wannan mai yi wa annabi yusuf kallon mutumin kirki sai ya mafarki gashi gashi a an gano ba shi da laifi an fidda shi gidan yarin shi kansa ba annabi yusuf din ba amma yana shayar da sarki ya zo ya gaya wa annabi yusuf cikin mutuntawa da girmamawa annabi yusuf ya ce yi haka shi kuma wancan mai kallon hadarin kaje shi kuma ce shi ma ya yi mawarki wasu malaman sun ce bai yi mawarkin kuma ba wasu ce kuma ya yi din ya ce ni kuma na yi mawarkin na ɗauko abincin sarki yadda na saba amma tsuntsaye suna ta tattaka annabi yusuf ya fassara musu da Allah shi wancan mai ganin annabi yusuf yana itikadi cewa mutumin kirki ne fassarar sa sai ta zo mai da kyau cewa za a fidda shi din zai za a mai da shi bakin aiki zai ci gaba da siyar da a shayar da sarki kuma hakan ta ba shi ko wancan da yake wancan kallon hadarin kajin sai ce to kai kuma za a kama ka a je a samu wani dogon ice a daddaure ka a gicciye ka a rataye ka har sai tsuntsaye sun rika tattakar naman kanka yace masu kuma kubi al'amur da bibi ta tafiya saboda kowa yanayin kudirinsa gwargwadon sakamakonsa a gane wannan shi ya kai mai yanayin karatu akwai karatun da na sha faɗin shi a madrasai daban-daban na ga wannan karatu cikin wani littafi da ake cewa alfa kistatin wa kista wani malami ne yana zaune sai ga wani mai neman fatawa ya shigo sai ce akar makallahu ina da tambaya kan malamin ya fara bada amsa kawai sai mai tambaya ya ce malam kuskure ka faɗa ana gane wannan tun kan malamin ya faɗi komai kawai ya ce malam akhtata kayi kuskure sai malamin ya ce wa sahabban shi in ba ku labarin wannan mutumin ita ya zo tun daga gidan shi ya taho ne nan gurin domin ya yi man tambaya kuma ya saba man duk amsar da zan bashi duk amsar da na bashi saba man zai ce ba haka ba da haka fasa baka ila lisanihi ma fi kalbi sai abin da ke cikin zuciyar shi sai ya zurruf ya yi sauri ya haukan harshen sa tun in bada ma amsa dama da na gama kowace amsa sai zai ce na yi kuskure to tun in bada amsa ma sai abin ya yi sauri ya haukan harshen sai ya ce na yi kuskure to saboda haka ko me gwargwadon yadda ka mu'amalance shi gwargwadon yadda za ka samu fa'ida da fatan mu ƙara kudurta niyya kuma sannan mu daina istihzai ba a san istihzai in mutum ya istihzai yana haɗuwa da mummunan sakamako an sha ganin irin wannan wani yana cin abinci da hannun hagu musulmi ne ma ba a yi ce ci da hannun dama ya ce ai ni ban iyawa amma ka isgilanci annabi ya ce ai ko ba za ka iya din ba daga nan hannun bai ƙara ɗago shi zuwa ga bakin sa ba na ka kamewa hannun ya na daman tunda ya ce bai iyawa da shi annabi ce karka iya din ba za ka iya da shi ba kuma so da haka mu kula da wannan su kuma yahudawa akwai abin lura game da su kala biyu da yawa muna muna jin tsoron yahudawa tsoro amma na boki komai sai a ce makircin yahudawa da Allah ya huda wannan mutane da kwalibin mutane ne wani abun ba mu za mu shirya abun mu da kanmu sai a ce kuma kirkin yahudawa ne akwai wani bawan Allah muna karatu aka ɗauko wata matsala na manta matsalan ba sai ce ai ko makircin yahudawa ne nace a'a da Allah dakata ya hakuri yace yanzu kai a matsayinka na mai iyali yahudawa za su yi ma makirci ka daina siyar da matarka abinci sai ya ce wane su na sha to ashe ka sani cewa ko yahudawa za su yi makirci sai in ya haɗu da ra'ayinka kai ma dama kai ma kan hanya suka zo suka same ka to in suka shirya ma makircin sai ka ci gaba da bi a kan a hanya amma yahudawa suna makirci ba ba su makirci bane amma ko shaidan ai Allah ta'ala ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shaidan ba shi da wani fawa akan masu imani na kwarai wanda suka dogara da Allah inna ma sultanuhu alladhina yatawalluna ikon shi kawai yana kan wanda ya jibinci lamarin sa in ra'ayin ku da shi ya zama daidai shikenan sai ki tabe shi suna kowa ya kalli kansa mutum ya rika koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa ba makiya bane kai na ruwanka da halayen su bane haka sai sun ba makirci ko ka hau kan layin bata ka ce kuma yahuda sun yi makirci eh sun yi makirci kuma ka fada cikin makirci saboda kai ma ra'ayinka ne haka amma duk wanda ya tsaya zai yi koyi da ma'aiki to yahudawa da shi da su hau hau ba abin da za su yi mashi ko shaidan ba ba zai iya Allah ta'ala ya sa da shi fa qalilan ma yu'minu walam ma
Thank you.
معهم وكانوا من قبل
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
Allahu akbar to dai ci gaba da magana kan Yahudawa din Allah ta'ala yake cewa walam ma ja'ahum kitabun min indillah yayin da littafi ya zo ma Yahudawa nan Yahudawa na zamanin Annabi ake ne sallallahu alaihi wasallam yayin da littafi ya zo musu daga Allah wannan littafi shine alqur'ani musaddiqul lima ma'ahu kuma littafin nan ya mai gaggatawa ne ga abin da ke tare da su na littafin attaura don ƙur'ani bai ƙaryata attaura ba a'a bal sabunta hukuncin ta yi ya kuma sassoke wasu abubuwa masu nauyi a cikinta wa ya bau an hum israhun kenan ko ya rika sauke musu nauyin da ke ciki wal agalalan da ke kanat alaihim da kuma wasu daure-daure na hukunci masu wahala wanda da can suke a kansu abinda Qur'ani yake ne amma bai karyata littafi ko ɗaya ba littafin Allah shine musaddiqul lima ma'ahu wa kanu min qablu ko yastafihuna 'ala alladhina kafaru kuma sun kasance kafin zuwan alqur'ani ko kuma a ce kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastafihuna 'ala alladhina kafaru suna neman su samu nasara a wajen Allah akan kafirai kafirai na mushrikan larabawa da sauransu idan aka zo yaƙi da yahudawa da maguzawa ko mushrikai sai su rika cewa su yahudawan fa kafin Allah ya aiko manzo Allah sai su ce Allahumma inna nas'aluka bi haqqin nabiyyi al-mursal illa ma nasarta Allah muna roƙonka saboda darajar manzon da zaka aiko din nan sai ka taimake mu akan waɗannan kafirin kuma an ce sai su yi nasara din akan su kuma haka ba suke ka kenan tun kafin bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin tawassuli da shi ko to amma dan Allah wanda kake haka da shi yana zuwa me ya kamata ka yi ka rungume shi idan to kai ne farkon mai imani da shi to amma haka ba ta faru ba su ai sun tunanin zai zo ne cikin kabilar su cikin jama'an su shi kenan su ƙara samun ɗaukaka a kan larabawa su danna larabawa suke da annabi ƙarshen zamani suke da annabi musa suke da annabi isa a haka suke tunani to sai abin ya zo masa saɓanin yadda suke tunani shi ne falon ma za a hun ba abu kafaro bi yayin da abin da suka sani ya zo masu tunda tuntuni sun san manzan Allah kuma har suna tawassuli da shi yayin da abin da suka sani din ya zo masu kafaru bi sai kuma suka kafirce masa ba su bi shi ba sai bal su ne ma farkon yaƙarsa tare da canza siffofin shi da ya zo cikin littattafansu sai Allah ta'ala ce fa la'anatullahi 'ala al-kafirin dinuwar Allah da la'antar Allah ta tabbata akan waɗannan kafiran waɗanda suke kafirce wa abin da tuntuni sun san shi kuma sun san gaskiya ne to kaga wannan aya tana koya mana halayya ta ka karbi gaskiya kawai daga kowaye ta zo kowaye kowaye ko masoyi ne ko maki in dai gaskiya ya zo da ita karka lura da wani wani lokaci mashkilar da ke ke damuwar mu sai in aka faɗi magana sai ga waye ya faɗa ita gaskiya ta fi ƙarfin nan gurin ita gaskiya sai dai ta ƙawata mai faɗa ba shi ya ƙawata ta ba ƙarfinta ya fi ƙarfin kowaye don haka hatta kafirai a cikin suratul anfal akwai inda Allah ya gwada cewa musulmai su koyi da kafirai kan wata dabi'a guda daya tunda ta gaskiya ce Allah ta'ala yake cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai sashen su masoya sashe ne ku masu imani idan ba ku yi haka ba to fitina da banna mai girma za ta dinga faruwa da ku a bankan in ba ku so junan ku ba kaga kenan wannan ɗabi'a duk da kafirai ne suka shahara da ita a baya Allah ya ce in ba mu yi ba akwai matsala kuma sai da ya faɗa abin yasu wallan zina kafaru ba abun aure yawa ba a gwada cewa suna son junansu sai zo aka ce in ba ku yi hakan ba ku ba so da aka ita gaskiya abinda ba yake gwada mana kamar yadda ya zo cikin hadisin sa khuzil haqqa wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharaj haka manzo Allah ya faɗa idan kaga gaskiya ba ruwanka hannun wada ne ko hannun wada ko hannun babba ko hannun karami ko hannun masoyi ko hannun baki ba ruwanka da wannan ka karbe ta duk ta ita ta, ta wato zakar da ta fito wannan ba zai cutar da kai ba inda gaskiya ce wannan ayar tana gwada mana haka kaga su yahuda ba su yi amfani da wannan sai zan so gaskiya suna kawai suna so ta hito ne ta ta wata dan kabilar su ko wanda yake tare da su yayin da ku abin ya zo ba haka ba me ya faru ba su karba ba sai suka zama tsinannu ko saboda me su sun yi wa gaskiyan bahalli in ba ta nan ta hito ba ba za su karba ba ya sa ba su samu rabauta da manzan Allah ba bashin suna kayin tawassuli da shi a baya amma da ke sun sanya wa gaskiya sharadi an gane ko to kuma a nan gurin akwai wani abin da ake yi mutanen ba su yi shi ma abu ne mai kyau a ci gaba da shi alheri za ka iske ko a whatsapp musamman a status za ka iske yanzu mutanen mu ba a in dai magana ce ta gaskiya wani ya faɗa ba a la'akari da cewa malam wani ne ko malam wani ko ba a mazhaban mu ɗaya ba ko ba fahimta in dai kowaye in dai ya faɗa wata magana ta hikima mai kyau kowaye sai ga ya sawo a status ɗin shi ana yin wannan din bi ma'ana in yi karara ko dan ɗariƙa ne misali wani malamin ya zana ya faɗi wasu abubuwa na gaskiya sai ga ya daso ya sa mutane suna gani abu ne mai kyau wannan haka nan ko dan izala ne shi ma ya ga wani malamin ɗariƙa ya faɗi wasu abubuwa masu kyau sai ya daso ya sa wa mutane su gani sai in ana haka ana haka wata rana za ba shaidan ne ya haɗa da faɗan da ba daga Allah bane wannan rigimar da ake ta shaidan ana haka sai ka iske al'amuran suna ta ƙara kyau wanda kuma haka shine zai zama mana ƙarfi guda ɗaya ana dai ganin kafiran duniya yanzu suna yaƙar musulmai da ƙarfi dai tare da cewa akwai sabani su tsakanin su amma yanzu za su yaƙi musulmai ba ruwan suwa da wai kai dan shi'a ne ko dan dalika ne ko izala ne ko salafiya wanda in kun zo gida ku arabe ku ka sani kawai su in sun tashi a ƙoƙo kwaf ɗaya ai ku duk musulmi ne kun yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah da haka kuma kiya ne kawai ku duka za a yaƙe ku saboda haka lallai kada mu rika yi wa gaskiya muhalli duk inda ka zo kawai mu karbe ta sai ya zanto mun saba wa halin yahudawa Allah ta'ala ya samu rai na'am
أن يكفروا بما
na'am
Thank you.
na'am Allahu akbar Allah madaukakin sarki zai faɗi Allah wadai da tir da yayi da yahudawa da kuma mai hali irin na yahudawa an gane ko saboda in ana faɗin ha- yahudawa kaza yahudawa kaza to kai ka daina kallon yahudawan kawai kai ka kalli kanka ɗabi'unka ba su yi daidai da na yahudawan ba idan sun yi daidai da na yahudawa to fa akwai matsala saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karanta wasu ayoyi ina tunanin kamar cikin suratul ma'ida suke lu'ina allazina kafaru min bani isra'il suke suke ko ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ayat tana cewa Allah an ci kafirai na Yahudawa akan harshen annabi Dawuda da annabi Isa dan Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda abinda suka kasance suna sabawa suna yin ta'addanci sai ce kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu game da mugun aikin da suke aikata a bar kowa ya abin da ya dama ba wanda ke hana kowa komai haka suke sai Allah ya ce labisa mashtarun ko labisa ma lahum anfusuhum an sakila Allah alaihim wa fil azabi hum khalidun Allah ya ce tir da abinda rayukansu suke gabatar musu da shi cewar Allah ya fushi da su kuma za su dawo cikin azaba har ya zuwa ƙarshen ayoyin sun kai wajen ayoyi guda hudu ko biyar to bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gama karantawa sai yake cewa wallahi yake gaya wa sahabbai ko dai ku rika umarni da alhairi ku al'ummata kuma ku rika hani da abin ki ba ku yi halin yahudawa ba ko ku yi haka ko kuma Allah ta'ala yadda ya la'anci Yahudawa kuma ya la'ance ku haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam tun da haka ne kaga duk wani hali na Yahudawa da aka faɗa to mutum ya kalli kai shi in kana yi ka tuba ka daina dan duk sakamakon da aka faɗa kansu kai ma zai fada kan Allah ta'ala ce bi ta mashtaro bihi anfusahum tir da abin da suka sai da kawunan su da shi su malaman Yahudawa sun ƙi bin manzan Allah saboda mulkinsu da kuma dukiyar da suke tsatsa hannun talakawa tir da abin da suka sai da kawunan su da shi an ya kuru bima anzalallah suka kafir cewa abin da Allah ya saukar na alqur'ani bagayan saboda hassada hassada suke an yi nasira Allah min fadlihi ala man yasha min ibadi akan cewar Allah yana ya saukar da farlan shi akan wanda ya ga dama daga bayansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna hassadar wannan cewar ba dan kabilar su bane ba cikin mutanen su yake Allah ya ce tir da su to shi in kada Allah ya ce tir ko yayi fushi ko makamancin wannan malaman tauhidi sun ce azaba ne so da shi Allah tabaraka wa ta'ala ba halayyar dan adam adam gare su ba ba kai yanzu in kana jin haushin mutum da ka ga shi take ta jin haushi ko to shi Allah ina ka isa Allah ya ga kai fushi sai dai azabtar da kai kawai shine ma'anar kushin Allah to tir da abin da suka sai da kawunan su da shi sun kafir cewa abin da Allah ya saukar dan hasada dan Allah ya saukar da farallar shi akan wanda ya ga dama daga bayinsa sai Allah ta'ala ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab dan haka yahudawa sun dawo da fushi na Allah akan wani fushin da kuma da suke kansa dama suna tattara da fushin kafir cewa annabi isa da suka yi Allah ya fushi da su ta sanadiyar wannan to ga kuma wani fushin na kafir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sun dawo da fushi akan fushi bi ma'ana azaba akan azaba wani kafiri na azabun muhim kafiran nan yahudawan ba gini an faɗi halin an faɗi sunan su kafiran nan suna da azaba mai wulakantarwa an ce duk inda ka an ce azabun alim ko kuma azabun muhim kai to galiban abin kafirci inda ka ji azabun muhim don misali innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina kafirci ne duk inda ka an ce azaba ta wulakanci saboda su mu'minai ko da za su shiga wuta din a ranar lahira wanda Allah ya kaddaro mawa to ba azabun muhirin za a yi masu ba azabun mutahhirun sun zo da zunubai ne ga kuma ana buƙatar sai an kone su sannan su shiga aljanna da haka wannan wutar za ta kone masu zunuban nan ne ta tsarkake su su sha wahala sannan daga baya a kai su aljanna shi ko kafiri dan a wulakanta shi ne bai da wani sakamakon aljanna dama kawai da goma sai a nan gurin shine ma'ana azabun muhin to kaga Allah ta'ala ya tanadar masu da azaba ta wulakanci kuma ya ce abin da ya kai su zuwa ga haka shine hasada ko hasada to kaga hasadan nan sai mun yi hattara kowa yana da hasada wani zai ce a ya za a ce kowa da hasada ai ba faɗa ta bace faɗa ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma tsaya ka dikar hankalin ka tashi ba ana jin kowa yana da hasada wanda za ta cinye mai ayyuka ta sa ya shiga wuta ba haka ake ni ya ce kutiba ala bani ala alabni adama nasibuhu min alhasad duk dan adam an rubuta mai kasansa na hasada sai ce amma ga maganinta fa idza hasadta fala tabki idan ka ga wani ya samu wani alhairi sai ka ji zuciya ka hada ta su ta gwada dan abu ka gane ba wai kake kirkira ba dabi'a ce wani ya samu wani alhairi ba ba sai ka ji zuciya ka sadar mai ta ma kamar ba ka ji dadi ba to kai mai addu'a alhairi ka ka kare ta zuciyar ta sai kuma na biyu kar ka dauki wani mataki na lalata al'amarinsa kar ka saki da ka dauki wani mataki na lalata al'amarinsa to ka kulla yaki da Allah saboda ba shi ya baka shi ba Allah ne ya bashi wannan abin da kaji ka nemi tsarin Allah daga shedan kuma kai mai addu'a alhairi ka kawo da wannan sai kuma gehe guda ka roki Allah ya baka wannan ko fiye da wannan shikenan ka huta amma da ka ce tawa bari mu gani to za ku gani za ka ba da gani tunda shi Allah ne ya bashi wani malami yana cewa ya man gadani hasiran zo shigo ka san alaman asa'atul adab ka san wanda ya kai wanda ke man hasala ka san wanda kai wa mummunan ladabi kuwa sai ce kana yin faɗa ne da Allah baitocin guda biyu ne za su shige mu islam tarbali ma ya hab saboda baka gamsu da abin da Allah ya bani ba da haka da Allah kake faɗa ba da ni kake faɗa da haka mai hasada hasada za ta hana ka samu alhairai da yawa na duniya da na lahira in dai ka biye mata da haka in ka ga Allah ta'ala yi wa bayansa baiwa kawai kai ma ka roƙi Allah ya ma baiwa dan ba ta karewa shi Ibrahim radiyallahu anhu abin da yake cewa malikul muluki idza wahab la tas'alanna 'an sabab idan sarkin sarakuna ya kyauta kar ka tambaye me dalili kai ka isa ka isa Allah sarkin sarakuna ya ba wani kyauta kuma kana tunanin wai dan me aka bashi kai ba a baka ba to sannu sannu sarkin shishigi ko mulkul mulukiwa yanzu ko ko sarkin garinku ka yi mai haka a gaban shi ka sha duka wa dabba da ko to bar zana mulkul muluki Allah ya yi kyauta kana tunanin me yasa kai aka bawa da ba a baka ba ita karka tambayi dalili sai ce fallahu yu'ti abdahu wa qif ala haddil adam Allah yana ba bawansa abin da ya ga dama kai dai tsaya kai ladabi kawai yi ladabi in ga Allah ya alƙe baiwa batta kawai kai ladabi ba za ka tambayi dalili sai ma in ta baka sha'awa ka roki Allah ya baka haka ake yi amma ganin Yahudawa Allah ya ce hasada ta hana su bin manzon Allah ko hasada suna ta shirin yazo su yi imani da shi dan suna ta tawassuli da shi amma yana zuwa da su gaba cikin sa yake ba su yi hasada ta sa suka kibin sa gaba daya a shiga ga wannan ya ishe mu gane munin hasada kuma abin mamaki an ce alhasadu malikun adlun ya katulul hasida qabla al-mahsud ita hasada sarki ne mai adalci tana kashe mai hasada kafin wanda ake hasada shi kai mai hasada in kai wasa kai za ta fara gabawa da kai kafin wanda kake wa hasada kuma abdullahi ibn al-mubarak ya faɗa shehu ibrahim shi ma ya maimaita cikin sa'aratul anam suwar ma ra'aytu zaliman azlama bi mazlumin ashbahati bi mazlumin min al-hasid ni ban taba ganin azzalimi ba amma in ka gashi sai ga yayi maka kama da shi ake zalunta fiye da mahassani ba mahassani shine azzalimi ba amma da ka gashi sai ga kamar shi ake zalunta dan shi za ka ga ya lalace shi za ka ga ya barbarce shi za ka ga yana taramewa shi za ka ga yana ta lalacewa kai ka ce shi ake zalunci bayan ko shine azzalimi shine ke yin hasara hasara tana daga cikin cututtukan zuciya masu wahalan magani wani mai waka yana faɗa cikin hikima yana cewa kullul adawati kartuta mawaddatuha illa adawata man adaka bil hasadi duk wani wanda ba kwa shiri da shi wata ran za ku iya shiryawa ku so juna sai dai mutumin da dama yana kin ka ne ta sanadiyar hasada yake maka wannan in ka ga ya dawo ya soka sai in ka dawo ka lalace gaba ɗaya ba ka da wani hatsala komai to dama abin da yake guri kenan to sai sai ku iya shirya amma matakar Allah zai rika ma alhairi to shi ba za ku taba shiryawa da shi ba so dama wannan dalilin yasa yake kin kaida Allah ka kare mu daga hasada ka kuma nisanta mu daga gare ta Allah ka kara nisanta mu daga gare ta kuma da ba ban taba zama mu wani alkhairi ba inda hasada ta taba zama mu zama mu wani alkhairi a tarihin duniya ba duk wanda ya hasada sai ka aisha karshe ya fada matsala ko a kusa ko a nesa ba taba samun mahasadi ba ba su karin magana da larabawa suna ce alhasudu lan yasuda ko alhasudu la yasudu mahasadi ba zai zama shugaba ba an gane ko sai ya kamar zai kamar zai kama sai Allah ya kade shi saboda ai ya ya muna ladabi ga Allah Allah ya kare mu wal kafirin azab muhim na'am qul falima taqtuluna Allahu akbar mazabaki ya shiga ya shiga sabuwar kira'a abin shi Allah ya ƙara mana fahimta alqur'ani kuma Allah ya ƙara mana san alqur'ani Allah ya ƙara mana biyayya ga alqur'ani Allah kuma ya sa mu cikin san alqur'ani Allah kuma ya ƙara kimsa mana san karanta alqur'ani wato Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallah su yahuda wannan da cikin halayyarsu kai Allah ya damu da lamarin Yahudawa ko da yawa saboda sharrin su da kuma yadda suka wahalar da annabawa da yawa Allah ya ce idan aka ce mai Yahudawa na zamanin manzon Allah aminu bima anzalallah ku yi imani mana da abin da Allah ya saukar tunda shi ma littafin Allah ne ita a taurar ku azzata lokacin da ya wuce qalu nu'minu bima unzila alayna ko nu'minu bima unzila alayna sai ce to an wuna mun riga mun yi imani da abin da aka saukar mana wato suna ne shi ma ya daga wajen Allah ne ba sai mun fada ku Allah ta'ala ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu amma kuma gashi sun kafirce wa abin da ya zo bayan nan gun balaga ce ta Qur'ani balaga ce ta Qur'ani shi Qur'ani ba magana ta Adam ba ce kaga wa yakfuruna bima wara'ahu din nan raddi akai musu mai zafin gaske amma sai an yi bayani mutum zai gane ranka ka'idar Allah tabaraka wa ta'ala kamar da kuma ka'ida ce har gwamnatoci sun are ta idan ya kawo littafi a yanzu sai kuma ya kawo wani littafi a gaba to na gaban ya shafa wannan jama'a gane wannan da kyau shi yasa lokacin da Allah ya aiko annabi Musa da Attaura yana rike da ita da mabiyansa ba annabi Musa ya wafati mabiyan suna rike da Attaura din annabi isa na bayyana da injila sai aka shafe a taura haka ka'idar Allah take duk littafin gaba yana shafe na bayan to sai aka mai da kuma su ma sun san haka sun san haka an ce su imani da abin da Allah ya saukar a yanzu ko sai suka ce to ai mu mun imani da abin da aka saukar mana sai Allah ya ce to amma sun kafirce ma wanda ya zo bayan sa bi ma'ana wannan din ba zai masa amfani ba suna rike ne tamkar wanda ke rike da tsofaffin guri na san lokacin da iya kudin najeriya na ƙarshe naira ashirin sai ni din nan ma duk da lokacin ina ƙarami kwarai yanzu ba ƙaramin ne amma ƙanƙanta ta shekaru nake da shi mun je ko in ce an je da ni an sayi buhun taki yuriya ba zan mance ba naira ishirin buhun yuriya aka sani a gaban vespa aka je da ni na ba zan bance ba aka mika naira ishirin aka anshi buhun yuriya wasu kuma wanda shekarun da su yafi haka sun san abin da yake ya wuce haka to yanzu da Allah irin wannan naira ishirin din tada wadda take takarda ce kuma daga baya bayan nan ma aka aka soke ta daga da baya bayan nan 'yan shekarun nan ba da nisa ba yanzu in kana da na miliyan ɗari kana da miliyan ɗari 'yan wannan ishirin ishirin din irin wannan can na da da Allah ya sunan su yanzu takardu daidai suke da takardun tsire wanda ya gama cin tsire aka yanka ba su da kima komai in yanzu ka je sayan wani abu ka miƙa irin wannan naira ishirin da za ka za a baka to haka duk wani wanda ya rike wani littafi sai Allah ya saukar da wani littafi a gaba sai ya rike wannan ya ki amsar na gaba to misali shi ke nan kawai Allah da ya kawo wannan yana gwada ya soke wancan in kana so ka tsira yanzu sai dai ka ƙala wannan ɗin sai ka bi wancan da aka saukar wannan shi ne abin da su yahudawa ba su yi ba suna cewa an yi muni mun yi imani da abin da aka sauka mana Allah sai to ai kuma sun kafirce mu abin da ya biyo bayan shi gashi kuma wa huwal haqqu shi kuma gaskiya ne shi ne alqur'ani musaddiqan lima ma'ahum kuma yana gaskata abin da ke tare da su na littafin kamar yadda na faɗa da su alqur'ani bai taɓa ƙaryata wani littafi da Allah ya saukar ba a'a sai dai ya ƙara bayyanar da littafin ya kuma rarrage wasu abubuwan ko ya ƙara wasu abubuwan. Da Allah ta'ala yake cewa a gaya masu kul gaya masu ya Rasulullah falima taqtuluna anbiya Allah ko anbiya Allah ku Yahudawa me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu tun kafin a aiko manzon Allah inda da gaske ne kun yi littafin kun bi littafin a taura a cikin littafin a taura akwai وكتبنا عليهم فيها كو أن النفس بالنفس معناها التوراة تهنا كسان كي كبا ما للتابن دي تبزوا يا حالة كسان كي cikin littafin Allah to me yasa kuke kashe ba ma mutane ba annabawan Allah tun kafin a aiko manzon Allah in kuntum mu'mini in dai da gaske ne kun kasance masu imani da attawarar kamar yadda kuke cewa nu'minu bima unzila alaina kaga ana nufin imanin na ƙarya ne na bogi to kuma shi dama aiki shi ke gaskata magana ita magana abin ce mai sauƙi kowa ma sai ya faɗe ta amma sai an zo wajen aiki na ake bambanta wanda yake da gaske da wanda yake ba da gaske ba akwai lokacin da aka yi yakin badar akwai wani abin da ya ba sai na abubakar mamaki shine faɗin Allah minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ko kuma in yakin Uhud Allah ya ce daga cikin ku gusu habbai da aka je wajen yaki akwai wanda shi yakin da ya je duniya kawai yake ne a samo ganima kawai a dawo shi manufar shi kenan kawai kuma akwai wanda su kuma lahira suke mawa daga cikin ku sai da na Abubakar ya ce wallahi yadda na ga mun gangama mun tafi yakin nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan dai Allah ne ya faɗa ba ta harshen manzan Allah inda wani mutum ne cikin ya ce zai yiwu wasu sun taho yakin nan dan a samu duniya da su kawai ita wallahi da ba zan yarda ba to ni a zuciya ta gani nake kowa dan Allah ya taho kawai to amma sai gashi yakin Uhud da abin kuma ya bayyana karara aka zo bayan ma'aiki alaihi salatu wasallam yaki ya dan kare ma sahabbai shi ma har an cire mai haƙori guda ɗaya alaihi salatu wassalam kuma an ji mai rauni akan goshinsa wani kafiri ana ce mashi ibnu qami'a shine ibnu qami'a sunan shi kenan duk lokacin da maulana shu amr tijani radiyallahu anhu ya faɗi ibnu qami'a yana cewa aqma'a wallah Allah ta'ala ya ya mangare shi shi ya sara wa ma'aiki takobi akan goshinsa ga haƙori an cire kuma hular kwanansa tana da kugiya an jeho katon dutse ta bugi ƙugiyar dutsen za ka sai ƙugiyar ta shige cikin kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jini ya rika zuba a fuskarsa alaihi salatu wasallam kuma ana cikin haka kuma ya fada cikin wata rijiya ba ruwa ke cikin ta ba kayoyi ne wasu suka shirya wani ana ce mashi Abu Amir Ar-Rahim wani ba Yahude ne makiyin annabi shi yasa aka shirya wannan annabi ya fada a ciki ya suma a daga ce bayan duk abin da ya faru ana cewa ai an kashe manzan Allah an kashe manzan Allah sai gashi wasu daga ciki fa wanda aka zo yakin da su kuma cikin tawagar da ma'aiki ya taho da ita suna cewa to kawai a koma addinin iyaye da kakanni kawai tunda dai an kashe shi Allah wata magana ta tabbata ko ba ta tabbata duk wanda ya faɗa haka ya zo dan Allah ko da amma munafiqai ne da masu tabbata sai kuma gashi wasu da sahabban su kuma wasu daga cikin sahabban suna cewa ai idan manzon Allah ya rasu a gun yakin nan to me amfanin rayuwar mu kuma me amfanin ta ku tashi mu je mu mutu akan abin da manzon Allah ya mutu akai kawai kaga ashe ba wai magana faɗin kalmar imani ce take da wahala ba amma ita wannan mai sauki ce in an zo wajen darjewa nan ne ake gane waye ke kan da gaske yake yi waye ƙarya yake yi kawai to Allah ta'ala ya sanya mu zamto na gaske kada Allah ka zarabe mu mu zamto wanda yake ba na gaske ba wala karja ku Allah madaukakin sarki yake cewa wala karja aku Musa bil bayyinat hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo muku da hujjoji na gaskiya irin su sanda da take yin haske kamar rana abu kuma take zama maciziya kai da hannunsa da ya sanya shi a wato kwibinsa yana hitowa da shi sai ya koma kamar hasken rana ya haske guri mai nisa da irin abubuwa da yawa na hujjoji da yanzu sannan kuma su mattakastumu da idla min ba'di sannan kuma sai kuka riki dan maraki kuna bauta mashi bayan annabi Musa ya tafi ganawa da Allah wa antum zalimu ku kuna ba su zalunta kanku akan bautar dan marakin ne sai Allah ta'ala yana gaya ma Yahudawa wannan tarihi na baya cewa lokacin fa iyayensu da kakanninsu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi ganawa da Allah ne kafin ya dawo har sun kera wani gunki na zinari suna ta bauta mai an fate su an so masa littafi ne fa amma har sun ga nawar dawo wasu sun kawo bautar dan maraki na zinari shi Allah ya sa kar ku mance ga fa abin da kuka iyayen ku suka yi an je za an so sakon Allah amma har sun ga nawar abin sun rike dan maraki suna bauta mashi alhali kuma suna masu zalunci akan haka وإذا أخذنا ميثاقكم
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العلم
Allahu Akbar to Allah ta'ala ya ci gaba da faɗi ma Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laifukan da iyayensu suka yi wanda su ma abin da yasa ake gaya masu saboda sun gamsu da abin da iyayen nasu suka yi duk abin da mutum ya yi ka goyi bayansa to in na alhairi ne za ka ɗausani wannan alhairi in na sharri ne kuma za ka ɗausani wannan sharri Allah ta'ala ya ce wa iz akazna bi tagaku kuma ku tuno lokacin da muka riƙe alƙawari da ku akan za ku yi amfa za ku riƙe littafin a taurarin wa rafa'na kuma tur muka daga dutse a burbushin kawunan ku ya rihe garin ku gaba daya muka ce muku muka ce ku zo ma atinakum bi quwwatin wasma'u ku riki abin da muka ba ku da karfi kuma ku ji umarnin da muka ba ku idan ba za ku ba kuma za a sako dutse ya latse ku gaba daya ku tuno lokacin da muka yi muku haka qalu sai suka ce sami'ina min ji wa asaina amma mun saba a cikin zuciyarsa kenan a baki suka ce sun ji sun yarda sun karba amma a zuciya kuma suka ce sun saba ba za su yi wanke Allah ta'ala yana gwada musu cewa kuma na kyale ku ban je hudu da batun da ni na san abin da zakatan ku suka kudurta na karyatawa din duk da a baki kun ce kun bi na kuma kyale ku to haka mun duk in ka kun ana ta jera wa mutum laifukan sa ai haka ana nihin zuciyar shi ta yi laushi ne ya dawo ya bi abin da ake so ko to amma su sai dai ya zanto tsaye da hujja a kansu amma ba dan su yi haka din ba dan duk abin da aka jera masa din a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bai da karatu da azu na fade shi yahudawan da suka musulunta yan kaɗan ne a zamanin annabi kuma a wannan zamanin ba yan kaɗan ne ni in ba na mance ba a wannan zamanin ban tuno wani bai hude da ya musulunta ba a zamanin da muke ciki ni dai ban tuno ba za ka ji wani ba a ce ko an ga wajen tafsiri kun shakka yin zuwan bosu ko kun wani malami zai ga ce kirista ne ya musulunta kirista ko ba maguzi amma ba yahude can ta garya ya zo ya karɓi musulunci abin da wanda yake yana ta wahala saboda taurin kan da Allah ta'ala ya musu qalu samina wa asina sai Allah ta'ala ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sai aka sudanya san wato dan marakin nan na zinari a cikin zukatansu suka ji suna so su bauta mashi bi kufrihim saboda kafircinsu da Allah ta'ala ce wal bi isa ma ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minin ai kuwa ka ce masa tur da abinda imanin ku yake umartar ku da shi in dai har kuna da imani shine bautar dan maraki ai ko in dai har imani zai umarci mutum da bautar dan maraki tur da wannan imanin kuwa na'am
وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس
Mm.
Thank walan yatamannaw
you. والله عليم بالظالمين
Allahu akbar sadaqallahu alazim Allah madaukakin sarki yake cewa kul ka gaya masa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas wato dalilin sauka wannan aya su yahudawa suna cewa su masoya Allah ne kuma ƴaƴan Allah ne wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u da haka suna cewa su yahudawa suna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai su kadai wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahude kawai haka suke cewa au nasara su kuma su kuma kiristoci suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai kirista kawai to sai Allah ta'ala ya ce a gaya musu ka gaya musu in kanat lakum ad-darul akhiratu ko inda Allah khalisatan min dunin nas ka gaya masa in har gidan lahira shine aljanna ya kasance iya naku ne ku kadai ba da sauran mutane ba a wajen Allah to ga abu mai sauki ta yadda za a gane da gaske kuke fatamannawul mauta ku yi gurin mutuwa kawai ai sai an mutu ake shiga aljanna ko to maza maza ku yi gurin mutuwa yadda za ku yi sauri ku je ku shiga aljanna tunda ku kadai ke da ita in kuntum sadiki in dai kun kasance masu gaskiya to wannan aya tana da al'amura ba tsawon gashi lokaci ya fara a lokacin a takaice gurin mutuwa hatta a musulunci ba a yarda da shi ba ma'aiki alaihi salatu wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li burrin nazala bi kar in samu wani mutum yayi gurin mutuwa daga cikin ku saboda wata cuta da ta saukan masa duk ciwo duk rashin lafiya duk tsanani duk tashin hankali kar ka rika gurin Allah ya kawo mutuwa Allah ya kawo mutuwa ba a san haka manzo Allah ya hana sai ke cewa fa in kana la budda mutamanniyan idan ko mutum ya kai matakin da yake ga lallai sai yayi gurin mutuwan nan fa haka zuciyar shi ta roye ta mai saboda wani bala'i da ya same sai ma yake sai fal yaqul to ga yadda zai ce Allahumma ahyini in kanat alhayatu khairan min ya Allah ka raya ni ma kanat alhayatu khairan minni matakar dai rayuwar nan ita ce ta fi ma alkhairi wa tawaffani ma kanat alwafatu khairan minni kuma Allah ka dauki raina matakar mutuwa ita ce ta ma alhairi in mutum ya kai matakin da dole sai yayi gurin mutuwa to ga yadda manzon Allah ya gwada mutum zai yi gurin mutuwa amma tun farko an gwada ka bayan hakuri saboda cikin ruwayoyin hadisin ma'aiki cewa yi idan ya kasance yana aikin alhairi ne yasa yake ganin kamar kafin wata fitina ta zo ta zo ta same shi, shiga da ya sauri abu ya buce yanzu sai ma yake ce ai la'allahu yasta ai tana yiwo ya ƙara aikin alhairin nan gaba ba ya ƙara samun farla ba kenan ita idan kuma ya kasance yana ga wani aikin sharri ya fada mawa kamar yadda wani ya kashe wata yarinya ko a Kano ake tona abin nan yana cewa gara ya mutu to in wani aikin sharri ne ma yake ce to ai gara mai yiwuwa ya tuba nan gaba ya gyara halinsa kaga dai a takaice ne gurin mutuwa ba alhairi bane to nan kuma gashi an ce yahudawa su yi gurin mutuwa malaman tafsiri sun ce abinda ake ne su zo a yi mubahala su zo da musulmai da ko musulmi ma an hana ya gurin mutuwa ga musulmai ga yahudawa a ce wanda ke kan gaskiya Allah ya wanzar da shi wanda ke kan ƙarya kuma Allah ya kashe shi in kun isa ku zo a yi haka malamai sun ce mubahala ake ne da wannan da wannan aya to kuma ba su zo din ba ba su zo sun yi wannan din dama Allah Allah ya bada amsa yace walan yatamannahu abadan ai ba za su taba yin gurin mutuwa ba har abada ba za su taba yi ba bima qaddamat aidihim saboda abinda hannayensu suka aikata na sharri ba za su taba gurin mutuwan nan ba wallahu alimun bizalimin ko haka yake ko Allah ko masani ne da waɗannan azzalimai ya san abin da suka aikata kuma ya san sakamakon da zai ba su shine ma'anar wallahu alimun bil zalim ya san abin da suka aikata fa abin da ya koya gare shi kuma yana sanar da irin sakayya da zai musu kuma Allah ta'ala ya saka musu ya saka wa manzon Allah game da su kamar haka yahudawan da suke kewaye da manzon Allah nau'i hudu ne akwai yahudawan khaybara akwai yahudawan banu quraiza akwai yahudawan banu qainuqa akwai yahudawan banu nadir Yahudawan Banu Quraiza dukkan su manzan Allah Allah ya ba shi umarni a dai duk wani wanda ya balaga a cikin su in dai ba zai musulunta ba aka rika yanka su Sayyidina Ali da Zubair bin Al-Awwam su ma akin Allah ya umarta su su game da yanka su duk wanda bai musulunta ba in ya balaga yaran su da kuma matan su aka bai da su bayi kaga Allah ya Allah ya saka wa manzan Allah ko game da su su kuma Banu Qainuqa da Banu Nadir su kuma Allah ta'ala ya umarci annabi duk a kore su daga garin gaba daya su bar gonakin su bar gidajen su bar komai aka kore su suka falsama a cikin duniya sai dai kawai mutum ya ɗauki kayan raƙumi biyu na kayan na karikan da yake da su duk abin da ya karu akan wannan sai dai ya bar shi yahudawan khaibara su kuma ai tarihi sayyidina ali ai mun shayi shi kan yahudawan khaibara shi manzon Allah ya ba tuta aka ji aka fata fata da su aka ci su da yaki kuma ga su mutane ne masu arziki sosai na neman na noman dabino aka ce duk gonakin an kwashi sai dai an ba su a matsayin su rika nomawa suna gyarawa duk abin da aka samu su rika kawo wa gwamnatin musulmi rabi su kuma su rike rabi haka aka rike misali inda za a samu buhu miliyan ɗaya da za su kawo madina wajen manzan Allah buhu ɗari biyar su rike buhu ɗari biyar kaga su ga yadda aka yi musu kaga dukkan su ba wanda Allah bai kunyatar da shi wallahu alimun bil zalimi ah wallahu alimun bil zalimi to ina kaman lokacin ya riga ya kore mana kare da ke ba zai yi musu gaba da fassara aya gaba sai idan Allah ya kai gobe sai mu dasa da kin da muka tsaya abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu ladansa wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani kuma Allah ka yafe mana ka sanar da mu magabatanmu da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka masa gafara mu kuma da sauran malaman namu da sauran magabatan namu duk Allah ya samu da imani Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi ka karo mana haske zahir wa batin ka kare mu daga dukkan sharri wannan fitin su da suka taso suka motsa su sai cikin rabada da dinnan Allah ta'ala ya yayyafa masu ruwa masu yi Allah ta'ala ya shiryar da su ko kuma sai Allah ya gajiyar da su Allah ya rankwafar da su Allah ya gajiyar da su Allah ya rankwafar da su da masu dafa masu بجاه الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مكم الله تعالى يسلم بابا كاريا ظاهرا وباطنا وأن تسجد suke hannunsu kuma Allah ya ba su mafita Allah ka fitar da al'umma manzon Allah daga wannan jarraba saboda alfarmar shi a wajen sallallahu alaihi wasallam kana da lokaci ya kare gaba ne ko ba lokaci da ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun